الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد واتقوا الله عباد الله من اتقاه كفاه ومن أعرض عنه أشقاه لقد كرم الله بني آدم على غيره من المخلوقات وميزه بأمور عن سائر الحيوانات قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وارزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم أحسن الهيئات وأكملها وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة عباد الله قد قامت تعاليم الإسلام ومبادئه على احترام الكرامات الإنسانية وصونها وحفظها وجعل الإسلام التآمل الحسنة واحترام إنسانية الإنسان وتقدير ظروفه وأحواله من علامات إجلال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي ولا الغ... غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط رواه الإمام أبو داود المسلم ليس عدوا للناس من حوله فلا ينبغي أن تكون تصرفاته وسلوكياته حربا وعذابا على إخوانه في الخلق بل يعاملهم باللين والرفق والسماحة ويراعي إنسانية كل أحد مهما كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى آمرا نبياه موسى وهارون عليهما السلام نحو فرعون أكبر عدو له سبحانه قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال العلامة السعدي رحمه الله أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال انتهى كلامه إخوة الإيمان تنبهوا أن طريق الحياة السعيدة الحب والتحابب كما أن طريق الجنة كذلك الحب والتحابب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم الواجب على كل أحد أن يرائي إنسانية كل إنسان فيعامل الخدم بها كما كان عليه الصلاة والسلام قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت متفق عليه كما تتجلى مظاهر الإنسانية في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى كما في قصة ثمامة وغيرها ولا يخفى عليكم أيها المسلمون تآمله صلى الله عليه وسلم بالإنسانية مع الضعفة من النساء كما قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا ومن مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسانية أمره أئمة الصلاة بأن يراعوا شعور الآخرين ولا يطولوا عليهم بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذو الحاجة عباد الله الباب واسع فما أحوج المسلمين فما أحوج المسلمين إلى تطبيق المعاني الإنسانية التي ندب إلينا ديننا الحنيف قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jijji godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin hikimansa da ƙudurarsa ya kawo mu wannan juma'a yau muna sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1444 a kida miladiya ko yau muna goma sha hudu ga watan goma shekara ta 2022 wannan khutba babban saƙon da ke cikinta shine mutunta mutuntaka ko kuma mutunta ɗan adam a matsayin shi na mutum wato wannan khutba abin da ya sa muka tattale ta la'akari da irin mu'amaloli da ke faruwa tsakankanin al'umma akwai waɗansu mutane waɗanda yake suna mu'amala da ‘yan uwansu mutane babu mutuntaka a ciki babu ƙimanta jinsin bil'adama wannan bil'adaman kuwa ko da ba musulmi ba ne akwai wata alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma jinsin ɗan adam domin Allah a cikin alƙur'ani mai girma ya ce walaƙar karramna bani adam haƙiƙa mun karrama jinsin ɗayan annabi adam al'imam ibn kafir a cikin tafsirinsa ya ce wannan bayani Allah na nuni akan irin yadda ya girmama ɗan adam ya mutunta ɗan adam ta yadda ya gina halittansa mafi kyawun ginin halitta har a ƙarshen bayanin al'imam ibn kafir yake cewa malamai da dama sun kafa hujja da wannan aya a kan cewa jinsin ɗan adam ya fi jinsin mala'ika daraja a wurin Allah wato idan aka samu ɗan adam nagartacce wanda ya tabbatar da makasodin zuwan shi duniya ko ya fi daraja a wurin Allah sama da jinsin mala'ika. hakanan al'imam ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa. To, amma duk da hakan kuma sai ka ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane yamu-yamu wani lokaci ma a cikin al'umman musulmi sai ka ga muna mu'amala da junanmu, mu'amala na reni, mu'amala na walaƙanci, mu'amala na tozarci, muna fallasa kawunanmu, muna zubar da kawunanmu. babu ko kimanta haƙƙi na ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya kimanta ɗan adam shi yasa koyarwar musulunci ga baki ɗaya da ainihin turba na addinin musulunci ya zo ne yana ƙarfafan ka kiyaye girma na ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam kafin a zo ga waɗansu abubuwa da ke iya sanya a girmama mutum saboda shi wato ko da babu komi sai kasancewan shi mutum da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ya kyautata halittansa ya kuma fifita shi akan sauran halittu saboda a ƙarshen ayan Allah yana cewa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila mun fifita jinsin ɗan adam akan da dama daga cikin halittun da muka yi fifitawa mai yawa to ko da saboda wannan alfarman Allah ce walqad karramna takrim sannan ya ce wa faddalnahu mun fifita su to ko da babu komai sai waɗannan abubuwa guda biyu akwai at-takrim girmamawa akwai tafdil fifitawa da Allah subhanahu wata'ala ya majinsin ɗan adam ko da saboda wannan ya kamata a ce mun rika mutunta kawunanmu mun rika kimanta kawunanmu wannan ba wa tare da kallon wai mutum musulmi ne ko ba musulmi ba shi kuma musulunci wani ƙarin ɗoruwan daraja ne da zai sa ka ƙara mutunta mutum ka ƙara kimanta shi to amma abin ban takaici sai ka ga irin wannan yayi nisa da al'amarin al'umma sai ka ga wani idan ya samu matsayi matsayin nan ce dai a ce yana da kaki to sai ya raina duk sauran bil'adama sai ya ɗauka bayi ne sai ya ɗauka dabbobi ne sai ya ɗauka ba su da wani haƙƙin da suka cancanci a tsare musu irin wannan yasa duk da yake kasancewa wannan matsalan ƙasar tamu ce ga baki ɗaya sai ka ga musamman a shekarun baya a ce yau laifi ya kai ka ila ofis ɗin 'yan sanda sai ka ga irin inda za a aje mutum wuri ne wanda yake ba mutane ya kamata a rika aje su a wurin ba ko dabbobi aka aje su a wurin nan an zalunce su kaga an ce wurin da za a kai ka da fitsari da kashi duk a wurin ake yi da sallan da za ka yi da me duk a wurin za ka yi kaga wannan babu insaniya a ciki babu insaniya a ciki to haka nan za ka ga mu'amalan yamu yamu a wurare daban-daban duk inda ka san muke mu'amala sai ka ga cewa walaƙanci da ƙasƙanci yi yawa idan ka je ofisoshin gwamnati haka nan za ka ga ana maka kallon walaƙanci ana maka kallon ƙasƙanci ce dai yau ka je kana neman wani abu ne yau ana verification ne ana tantance ma'aikata sai ka ga masu aikin tantance wannan sai kaga yadda suke walakanta mutane sai kaga yadda ba sa kimanta wannan jinsin bil'adama ne wannan ma'aikata gwamnati ne suna bauta ma ƙasa ne suna ma ƙasa hidima ne wa'annan mutane ya kamata a mutunta su amma ka za ga an ɗauke su kamar waɗansu dabbobi sai ga a ce maka wani ya rufe ƙofa ya ce an tashi ƙarfe uku sai zuwa ƙarfe biyar sai a buɗe ƙofa mutane ridididi da a rika shiga wani a take shi wani a bige shi wani ba shi da lafiya irin wannan ne a gidan mai kaga an je za a sha mai kaga inda ake wa mutane walakanci irin shi ne ya rika faruwa a shekarun baya can kaga jami'an tsaro su walakanta wani dattijo su walakanta mace su walakanta wani yaro har marasa lafiya ana walakanta su saboda mene shi yanzu yana da kaki yana da bindiga a hannu irin wannan ne ke faruwa wani lokaci wani lokaci ka je ka ga alƙalai a kotuna suna tsawa ga bil'adama daidai lokacin da yake cikin lallashi za a iya samun abin da ake nema amma mutum sai ya ɗauka shi kamar wani ƙanin mala'ika ne in yi magana ba sama da shi wani lokaci ka je jami'o'i ka ga lakcarori da suke rena ɗalibai suna walaƙanta su kai ka ce ba suna mu'amala ne da ‘yan uwansu mutane ba, kaga akwai wanda ana son a fuskance shi amma ana tattirfa yadda za a fuskance shi mutum ne kuma fa, kuma yana karantar da ɗaliban da yake fata su zama kamar shi ne gobe. Shi yasa sai ka ga a ce maka wai wani malami yana sakkwato kamar yadda ake ruwaitowa sai ya kira wani ɗalibin shi sai ya ce ka zo ka same ni a sakkwato. jikin shi na rawa ya tattara takardu ya je sakwata sai ya ce ayya ai na mamanta ni ina ma Kaduna ka duba irin wannan a rika mu'amala da mutane babu insaniya to wannan ita ce babbar matsalan da ta sanya muka yi tunanin mu tattali wannan ba saboda mu nuna mana irin yadda musulunci ya tsara mu rika mutunta wato ainihin jinsin bil'adama cikin abin da ke nuna maka kiyaye jinsin bil'adama baya ga kasancewan jinsin mutum ka kiyaye jinsin mutum ka mutunta shi akwai waɗansu zubin mutane kuma da Allah ce a girmama su kai taka tsantsan wurin cutar da irin waɗannan mutane ko walakantar da su kaga mutum na farko dattijo mai furfura dattijo mai furfura Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a mutunta shi menene dalili kawai yanzu yana da farfara ne shekarun shi sun ja tunda ta kai ga ya tashi daga bakin gashi ya koma fari to ka mutunta shi saboda wannan ka mutunta shi saboda wannan hakanan malami masanin Allah makarancin alqur'ani yana da wani kula ta musamman a wurin Allah ba tare da kallon shekarun shi ba ko da kaninka ne kar ka rika kiran shi irin yadda kake kiran sauran kanninka wannan alaramma ne mahaddacin alqur'ani ka mutunta shi saboda qur'anin da Allah ya bashi a kansa kar ka zo kana kiran sunan kanninka a wane shi ma sunan shi kenan in aka yi magana ka ce yaran yara ne kawai ka ya wuce yaro ayoyi dubu shida da ɗari shida da talatin da wani abu a kwakwalwan kan shi ai ya cincida shi ya zama babba ka mutunta shi girmama Allah ne hakanan shugaba mai adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud yace inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah haka annabi ya faɗi yana daga cikin girmama Allah subhanahu wata'ala ka girmama waɗannan mutane uku dattijan da gemun shi ya fari makarancin alqur'ani mai girma da kuma shugaba mai adalci idan ka mutunta shi ka mutunta Allah wato in ka girmama shi ka girmama Allah in ka kimanta shi ka kimanta Allah kar ka dauke shi yanzu kaman sauran gama garin mutane yana da wata alfarma a gurin Allah subhanahu wataala to amma kamar yadda nake cewa akwai wato akwai irin ababen da ke faruwa musamman a waɗannan a wannan jihar yadda za ka ga waɗansu jami'ai masu karfi masu kayan sarki irin yadda suke walaƙanta bil'adama ba tare da kallon insaniya ba ba tare da kallon wannan dattijo ba ne ba tare da kallon wannan malami ba ne ba tare da kallon wannan shugaba ne a cikin mutanen shi ana mutunta shi ba dubi da irin inda 'yan kastiliya suke cin mutunci suke cin zarafin al'umma wato ‘yan Kastiliya ban taɓa ganin jami'an tsaro da mutane suke musu mummunan addu'a kamar su ba. Akwai mutanen kirki a cikinsu la shakka, suna nan cikin ɗaliban ilimi, mutanen kirki ne, kuma suna da mutunci suna mutuntawa. Amma galibi, galibi za ka ga inda suke kutsawa cikin haƙƙin bil'adama, suke mu'amala da bil'adama ba a matsayin mutane ba kamar dabbobi. to ɗan ajam ya wuce wannan makaranta ƙur'ani sun wuce wannan malamai masana Allah sun wuce wannan dattijo mai farin gemu ya wuce wannan laifuffukan da ake zarginsu da shi ƙila takarda za a nema wani yana da takardar nan ya nuna ta yanzu ya nuna ta jiya ya nuna ta shekaran jiya amma ana nan dai sai kuma an matsa mishi lamba sai an nuna mishi bai isa ba shi yasa ko abin da ya faru sati biyu baya suka tara wani suka kwace mishi wani takarda har suka nemi su kwace waya a hannun matarsa wai tana rikodin ɗin abin da ke faruwa a wurin ya sanya kotu ta zartar musu da hukuncin su je gidan yari idan ka ga irin ta'aliƙin da mutane suke ban ga wanda ya ta'aliki na alkhairi ba daga wanda zaka ji suna cewa Allah ya ƙara sai wanda zaka ji suna cewa ai maganin su kenan har an ma ba mu bayanin cewa akwai ma wanda ya hau babur ɗin wani ko ya je ya faɗi ne ko menene har ya mutu sai ka ji mutane suna Allah ya ƙara Allah ya ƙara Allah ya ƙara kai ko menene dalilin da zai ka takura mutane haka babu dalili jami'an tsaro akwai irin yan road safety Allah ya saka musu da alkhairi sun san kiman ɗan adam akwai laifuffukan da idan ka yi in suka ganga su da Allah a kula da kaza a kula da kaza a kula da kaza Allah ba mu alheri sai sallame ka akwai wanda zai zo gurinsu a matsayin dattijo ne su ganshi su ce baba baka daura bel ba to Allah baba a kiyaye iyakance kenan ai zurum ya isa da akwai abubuwan da yake ya wuce sai ka tsaya kana mutum wani keke da keke keke da keke na taɓa zuwa ofis ɗin red safety nake tambayar so in su zunubai ne ba kwa gafartawa idan an yi suka ce duk wanda ke tafiya da daddare ba shi da fitilla to ba ma gafarta wannan zunubi haka nan duk wanda ke tafiya da damina ba shi da abin tsana ruwa na mota wifas ɗin nan shi ma ba ma yafewa haka nan wanda yake tafiya a babban titi ba shi da spare taya ba ma yafe shi amma din rashin ɗaura bel din rashin wane sai da a ce don Allah ka riƙa kula shi kenan an ya wuce wuri akwai insaniya kenan kalmomin da za a amfani da su kalmomi masu daɗi masu taushi ana kiran baba kaza da Allah wani kaza amma a ce an samu mutane ba kwa daga kafa ga kowa kowa banza ne saboda dai kana da kaki kudan koma baya a Najeriya ba a haka zamanin abace ba zan manta ba duk in ka bude rediyo kullum sai ka ji ana cewa babban hafsa a fadin shugaban kasa Lieutenant Colonel Oladipo Dia kullum ka buɗe gidan rediyo sai ka ji maganin shi amma a ƙarshe da hankof ya wuce gidan yari ina ma jin hukuncin kisa aka zartar masa tafa balogun a zamanin Obasanjo haka yi mummunan ƙarshe kuma su ne shine shine shine IG na police IG so ku bi abubuwan nan a hankali a kiyaye doka da oda amma kuma iya daɗaɗan maganganu a kimanta jinsin ɗan adam kiyaye jinsin ɗan adam da haka baya kamata a ce musulmi ya zama kamar wani maƙiyi abokin gaban sauran ‘yan uwanshi mutane ya kasance yaƙi da azabtarwa da wahalarwa ke tsakankaninsu bal abin da ake so in ka tashi za ka yi magana ka yi magana mai taushi in za ka yi aiki ka yi aikin da babu ƙeƙashewa a ciki ka ji an ce maka an tsara wani wai zai ba da takardu amma mota ta kwace ta zo ta bi ta kan shi ya mutu kawai saboda za a duba takarda wannan ba daidai bane annabi Musa da annabi Harun da Allah ya aike su zuwa ga Fir'auna ka duba annabi Musa da annabi Harun su ne mafi girman masoya Allah a doron ƙasa a lokacin nan ya aike su zuwa ga mafi girman maƙiyin Allah a ban ƙasa a lokacin nan Fir'auna amma wani umarni Allah ya ba su faƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya ma fir'auna duk da fa kasancewar shi maƙiyin Allah amma Allah ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya mishi magana mai daɗi la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ana fatan ya wa'astu ko kuma ya tuntuntuni ya gane gaskiya da gaskiya shi yasa aka ta wannan abin nan tsakankanin annabawan nan da fir'auna ba maganan zafafawa ba maganan tsanantawa ba maganar tozartarwa da walakantarwa har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ga dama ya ɗauki mataki akan fir'auna shi yasa kowane ɗan adam mu gane wannan ƙa'idar hanyar ingantacciyar rayuwa ita ce irin soyayyen da kake da ita a cikin zukatan mutane kuma wannan soyayyen ita ce ƙofar aljanna ita ce hanyar aljanna kenan ita ce hanyar rayuwa nagartacciya ita ce hanyar rayuwa zuwa ga aljanna a ce ana wato kana mu'amala da mutane amma suna zagin ka suna Allah ya isa suna maka fatan sharri ya same ka kai baka ci riban zamantakewa da ƴan uwanka ba a ce abu ya same ka kowa yana jin raɗaɗi a cikin jikin shi yana ganin Allah ya sauwaƙe ma wani abin da ya same shi Allah ya bashi mafita cikin halin da ya samu kansa to ai riban ka kenan to kuma wannan hanya ita ce za ta kai ka aljanna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun yi soyayya in gaya muku abin da idan kun yi soyayya za ta yaɗu tsakankaninku annabi ya ce afshu salam ku yaɗa aminci ina da aminci da kai kana da aminci da ni ba ina tsoronka kana tsorona ba in ya zama ina tsoronka kana tsorona ina ganin ka zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ya zama kenan mallaye amanu jaruhu ba wa'iqahu ka zama mafi sharrin halitta kenan makwabtanka ma ba su aminta daga sharrinka ba irin waɗannan ɗabi'u masu kyau da ƙimanta insaniya mutuntaka ya tabbata a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sayyiduna anas ya ce shekara goma ina ma manzon Allah hidima amma rana ɗaya annabi bai taɓa ce min me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba bai taɓa ce min me yasa kai kaza ko baka bar kaza ba rana ɗaya shekara goma kai kasa an nuna ɗabi'a na dattako da sanin mutuntaka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama kamammun yaƙi akwai su usa sumama aka ɗaure shi a masallaci irin yadda manzon Allah ya rika kyautata mishi gashi kafiri ne fa a lokacin nan annabi zai shiga ya ce ya sumama ka musulunta ya ce ba zan musuluntan ba annabi ya kyale shi daga ƙarshe irin daɗaɗan ɗabi'u da aka yi masa ya ce kai na yi imani da Allah ya miƙa wuya ya musulunta manzon Allah sallallahu yana mu'amala da masu rauni mu'amala na tausayi da rahama mata da ƙananan yara ba gallaza musu yake yi ba manyan gobe ne matan nan sashin jikinmu ne in muka ya fita mata ina za mu kai kanmu gidan wa za ka koma kowa tashi nan yana Allah Allah ya koma gida ne wanda zai ci abinci ya je ya ci abinci wanda za a share mishi daki ya ga an share mishi daki dole mu mutunta mata annabi ya ce istausu bi nisa'i khairan da haka dole ne duk in kaga mutum baya tausaya ma mata baya tausaya ma kananan yara to ba shi da rahama kai har limamai a masallaci saboda annabi yana kula da insaniya mutuntaka in adamtaka annabi ya ce ku limamai inna minkum manafirina daga cikin ku akwai masu kora mutane yace duk wanda ya tashi zai ma mutane limanci to ya sauƙaƙa sallah ku sani a cikinku akwai dattijo wanda tsayi wannan wahal da shi yake yi kusan cewa akwai masu rauni wani ba shi da lafiya akwai matafiyi wani halin tafiya yake akwai wanda yake kuma shi ya ce ne don Allah a bashi minti goma sha biyar yana zuwa kai kuma ka tsawaita sallah ka kai sallar minti ashirin annabi ya ce to duk wanda zai sallah ya sauƙaƙa ma mutane saboda a nuna maka irin yadda manzon Allah sassan ke kula da haƙƙin ɗan adam da haka jama'a mu ɗauki abin nan da gaske kuma ka sani duk irin yadda kake so a yi maka mu'amala kai ma ka yi wani idan kana fatan kai ma a gallaza maka a ci mutuncinka kai ma ka gallaza ma wani akwai ranar ƙin dillanci idan aikin gwamnati ne za ka yi ritaya ga nan muna ganin inda 'yan fansho tsaffin sojoji suke kwana talatin arba'in a abuja suna neman haƙoƙansu duk irin kakin da ka sa wallahi kai ma gobe haka ka koma kai ma gobe haka ka koma so don haka ka ɗauka ko gyara kake so ka yi to kai gyara ta hanya mai kyau za ka ga waɗansu alƙalai Allah ya saka musu da alkhairi idan an kai musu kes kotu suna Allah Allah ne ina wanda zai zo ya karɓi sulhu ya zo a bayan fage a yi sulhu wani lokaci ba sai ka ji alƙali ya ce mu je can ba ni sulhu za a yi muku ba shari'a za a yi muku ba shugabanin na san yakan aika kotuna daban-daban a karɓo rigimar rigime ya zo ya sulhu a bayan fage alƙalan kuma za ga suna son haka suna jin daɗin haka haka ne in ka je ofisin 'yan sanda su ma za ga suna Allah Allah a samu wanda zai zo ya aminta zai sulhu amma ba ya zama wai kai kana son kawai ina mai laifi ina wanda bai da takarda kaza sai ka ci zarafin shi sai ka tozarta shi sai ka fallasa shi sai ka nuna miki a yau bai da kaki kai kake da kaki to gobe na zuwa Allah ya kai mu gobe to shi yasa ababen da ke sa kuma kimanta mutum baya ga insaniya in adamtaka kamar yadda na kawo to a samu kuma musulunci zaka kimanta wani saboda musuluncin shi wa yas'a bi dhimmatihim adnahu mafi kaskancin musulmi ya isa ya wakilci shugaban musulmi ya zartar ya ce na zartar da kaza na hana kaza kuma ta yi ta tsaya tsakankanin mu'amala da kafirai ko abin da ya kama da haka akan mutunta wani saboda ɗalibin ilimi ne yanzu duk iya inda ka kai ga bin doka da oda yanzu wannan ɗalibin ilimi ne ana mutunta shi musamman ɗalibin addini Safwan bin Asal al-Muradi ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi ji'tu li aqlubal ilm na zo neman ilimi ne nan take manzon Allah sallama ya miƙe ya cire mayafin shi ya shimfiɗa masa fuwan ya ce ka zauna akan mayafin ya ce marhaban bi ɗalibin ilmi ya ce madalla marhaban da kai ɗalibin ilimi ya ce mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ga mai neman ilimi waɗansu na hawa kan waɗansu waɗansu suna kawa kan wasu har sai sun dangana da sama ta ɗaya saboda tsabin farin ciki da murna da abin da ɗalibin ilimi ke yi kai ka ce ɗalibin ilimi banza ne akwai abin da ka sa amma wannan kasancewar shi ɗalibi ne kawai sa za mu ɗaga mishi kafa wannan fa a karantarwar addini in kuma ka ɗauka abin da kake so shi za ka yi wannan shi kuma daban kana iya zuwa cikin cutarwanka haka cutar da waliyin Allah man adali waliyan faqad azantahu bil harb duk wanda ya cutar da masoyin Allah to shirye zai yaki da Allah sayyidina abubakar duk da darajar sayyidina abubakar ya taɓa yin ma bilal kaga dai bilal bawan sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar ya sayi shi yantar da shi amma ya taɓa yin mishi wata magana bilal ya ji zafi manzon Allah ya kusata ya ce wallahi in ka bakanta ma bilal rai to ka bakanta ma Allah sai da sayyidina abubakar ya je sami bilal ya ce kai hakuri ka yafe min ka gafarce ni ya ce subhanallahi kai ne za a ce kai min laifin da sai ka zo ka nemi gafara na mutuntaka kenan wannan ya mutunta wannan wannan ya mutunta wannan ba mu zauna kawai mu ta cin zarafin kawunanmu mu ta take haƙoƙin junanmu mu ta walakantar da junanmu saboda yanzu ina da ofis saboda ina da kaki saboda ina da matsayi kai kuma gobe in aka kwace wannan din aka ba wani kai ma in yi maka kuma kai ma ba za ka ji daɗi ba so don haka a taƙaice jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwa mu sani cewa cikin kula da haƙƙin ɗan adam ne shari'ar musulunci ta hana ma in an je an yi yaƙi da kafirai ai musula mutsula shine bayan an kashe kafiri a yanke kunni a kwakwale ido a fasa ciki shari'a ta hana haka saboda kiyaye jinsin dan adam cikin kiyaye jinsin dan adam ne manzon Allah ya hana attaqabe ka dubi mutum ka ce jibe ka da wani ido kamun ka ba bata halittar Allah shari'a musulunci ba ta yarda da wannan ba idan dai mun ji wannan nasiha sai mu mutunta kawunan mu mu kimanta kawunan mu mu rayu cikin kauna da soyayya muna ma junanmu addu'a ta alkhairi idan Allah ta shi raba mu raba akan haka gobe kiyama sai mu samu kyakkyawan matsayi Allah maɗaukan sarki ya tabbatar da daga daga mu akan gaskiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ya sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira kuma muna ƙara godiya ga Allah da ya sa aka samu fahimtar juna tsakankanin gwamnati da malaman jami'a aka janye yajin aiki to muna fatan Allah ya samu koma cikin nasara Allah ya gafarta abin da ya gabata na kurakurai Allah ya tabbatar da daga mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana talauci da kunci da wahala da kakanika yi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya shugabannin mu Allah ka ja mu kwarkwadan su zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah zabubbuka da ke fuskanto mu Allah ka yi mana kyakkyawan zabi na alkhairi Allah kada ka bar mu da wayen mu ko dabaran mu kiftawan ido ko abin da ya kasa da haka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين